الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين له الآيات ثم انظر أنا يؤفكون
بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل بجلال وعبد الحق على لساني وأعوذ بك من الأذل ما أضل وأضل وأضل وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه اللهم نور بنورك بصري وبصيرتي واشرع بعلمك صدري واستعم الله وانفعنا به نبا عميما الآيات وبعد الممات بجاه سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمدار الأليم والمسيح ابن مريم
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين له الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لئن الذين كفروا من بني إسرائيل Allah ya ci wayanda suka kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala daga bani Isra'ila Allah ya ce su ala lisani Dawuda a bisa hancin annabi Dawud alaihi salam ya yi musu afuwa aka shafe su aka mai da su birai su ne mutanen aila wa isa ibn maryam haka nan Allah ya ce su hancin annabi isa ibn maryam ya yi addu'a akan su aka shafe su aka mai da su aladu su ne mutanen ashabul ma'ida zalika wannan la'anta ta same su ne bima a sau saboda abin da suka kasance sabawansu da umarnin Allah wa kanu ya tadu su yahudawa sun kasance mutane ne wanda suke ƙetare iyaka da Allah da baraka wa ta'ala kanu la yatanaha كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون kanu su banu isra'ila yahudawa sun kasance la ya tana haula ba sa hananne ne juna ba na sashin su baya hana sashi an munkalin ga barin mummunan aiki fa'alun wanda suka aikata shi wannan shi ne dalilin halakarsu labisa ma kanu yaf'alun abinda suka kasance suna aikatawa yayi muni shehu yace fali haba saboda haka yaji bil amru bil ma'ruf umarni da yake alheri da hani ga barin aiki mummunan aiki ya wajen wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mara abinku munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa man lam yastati fa bi afa وبلسانه ولا يستجيب بقلبه وذلك بعض الايمان wanda ya ga abin ki wanda Allah ya ana baya so to yayi amfani da irin damarsa in damarsa ta karfi ne ta iko ya hana da hannunsa shi da ya hana da karfinsa da karfin ikonsa sannan kuma aubi lisani ko ba da karfin iko amma ya da umarni ya yi wa'azi ya yi nasiha kamar malami ne to ya hani da harshensa wato da harshensa ya hana idan ba zan iya ba shi ba malami ba ne ba mai hannu ba ne mai ƙarfi ba na mai ba hukuma ne ko zartarwa da hannunsa ba ko ba malami ne wanda ilimin nasiha ke wajensa ba amma ya san wannan abu Allah baya so ya nesanci abin da gabasa ya kuma ya ƙi abotan mutane ya kuma ƙi abin a zuciyarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙi da zuciya shine mafi raunin imani ba na ba da
تراكنا كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لكم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون تراكنا بني كثيرا ديوانا بسوسو يا محمد صلى الله عليه وسلم يتولون الذين كفروا suna jikuntan wayan da suka kafa cewa Allah tabaraka wa ta'ala da mutanen Makka da bisa ma qaddamat lahum al-rusul abinda rayuka su ta gabatar musu ta yi muni an saqida Allah alaihim Allah ya jawo Allah ya yi fushi da su wa bil azabi hum kalibun kuma su masu dawama ne a cikin azaba na'am
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون
walau kanu yu'minuna billahi da sun kasance sun imani da Allah imani na hakika wannabi kuma sun imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma unzila ilayhi da abin da aka sauka da zuwa gare shi mattakatu da ba su fika bare auliya abubuwan jikinta ba walakin da kasiran minhum sai dai da yawa daga cikin kafiran fasiqun masu daidai ba su fita ne game da imani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا للحقيقة ذاك سامو mafiya tsananin mutane gaba da waɗanda suka yi imani da Allah wato wanda suka fi kowa iyayya ga musulmi su ne al-yahuda yahudawa والذين أشركوا da wa'anda suka yi shirka da Allah tabaraka wata'ala Allah tabaraka wata'ala ya mana wannan a cewa Yahudawa suna mafi tsananin kiyayya ga musulmi sannan mushrikai sannan Allah ce wala tajidanna haqiqa kuma zaka samu aqrabuhum mawaddatan wa bi kusancin soyayya lil ladina amanu wa suka imani da Allah sune allazina qalu inna nasara wanda suka ce mu mu ne nasara ma'ana zalika abinda ya sa su da sara suka fi kusa soyayya ga muminai bi anna minhum qissisina domin a cikin su akwai malamai wa rubanan da masu ibada wato akwai gudun duniya a cikin waɗanda suka yi zurfi a cikin addinin kiristanci saboda haka wanda ya nisanci duniya to ba mamaki ka rasa ba za ka iya rasa shi da tausayi ko kuma kau da kai da kuma rashin wato ɗagawa da kuma son zuciya kifaffe saboda son duniya ba ko wanda yake da sanda ibada akwai kaskanci a wajensa ba san shugabanci ba san duniya a wajensa saboda haka za ka samu wato daga cikin wato wayanda suke nisa a cikin addinin da za'a suna da irin wannan sauran yahudawa kuma mutane da wanda Allah ya jarrabe su da tsananin wato son duniya son duniyarsu ya rufe idanunsu su zo da wanda son duniya ya rufe idanunsa kuwa baya jin tausayin rai kusa da shi ma balle na da nesa da shi duniya kawai ta tabbata inda za ta tabbata to komai mai son duniya zai iya wannan shine hankalin yahudu na'am shi da biya da minun tusisina urbana wannan cewa su nasara la yastakbiruna ba su da girman kai ga bin gaskiya in sun samu gaskiya za su ji wannan aya ta sauka ne a cikin al'amarin najashi wato wato sarkin habasha annabi musallallahu alaihi wasallam lokacin da izaya ta yi wa musulmi yawa sai ya umarci musulmi su yi hijira daga makka zuwa habasha hijirar farko ya gaya musu ku hijira da addini ku zuwa habasha fa inna biha malikan la yuzlamu inda huwa ku je habasha a can akwai sarki a habasha wanda ba a zalintar wani a wajensa in dai abu ya zo wajensa shi ne zai yadda a zalunci wani ba da kuma shi kana ba da sare musulmi suka tafi bayan musulmi sun tafi sun hijira zuwa habasha a cikin su akwai usman usman bin mas'ud wato dan da kuma sannan usman dan affan da rukayya masu tsira da sallallahu alaihi wasallama da mazaje 80 na sahabbai sahabbai 80 da mata guda goma maza 80 maza guda goma ya haka suka tafiya zuwa kasar habasha najashi ya gansu da ya gansu daga haske na imani a tare su ya girmama su ya ba su matsayi ya ba su gurin zama mai ni'ima wato duk inda za a ɗaukaka bako a ba shi kariya ya yi wa musulmi da suke hijira to bayan wannan abin ya zo ya kai su sun kasance a cikin aminci da amana yayin da kafiran makka ƙuran sha suka ji wannan labari sai suka ɗauki manya-manyan mutane nasu aka ɗauki amurkul asi ana kiransa dahiyatul arab amurkul asi allah ya kama masa yarda wato wato gwanin iya makirci ne allah ya kara masa yarda gwanin iya siyasa ne wato a larabawa in wato babu wanda yake da wato iya shirki da ana kiransa dahiyatul arab wato wato kwararren dan iya shirin larabawa aka da shi da amadu ibn wali aka tura su da tafi kama habasha kuma aka samu fatoci aka yi musu aka jeme su aka yi musu zane irin dai abinda suka san sarkin habasha yana so aka shirya da hadaya mai yawa aka ce su je su masa su gaishe shi sannan kuma idan sun je sun gaishe shi su gaya masa mutanenmu ne muka ji labari akwai muna da wani sun wani mutum ya fito a cikinmu yana kaza yana kaza yana kaza yana umarni a daina bantan gumaka suka yi ga wani abubuwa wanda sun zuciya ne yake sa a yi su suka gaya wa najashi sannan a ce sun taho da shi ne mutanen suka zo aka ce mu zo biyo su mu gaya maka ka ba mu kayan mu goma da su mu muka san halayen kayan mu mu muka san inda za mu shirya da su wato a lanka musu wa'annan musulmi guda tamanin da mata goma nan su dawo da su makka su daddada musu kura yayin da suka zo aka kirawo musulmi da suka zama suka cewa ya da suka da suka da kirawo wasu su zauna sai aka aka kirawo musulmi su zo musulmi suka mutu a cikin akwai jafar da zuwa bidali sai ya shigo da suka zo suka cewa da jashi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai su mutanen maka su su da ya za su tare da kai ne ko gozo sun ce ran kai dade ko ran mu fansa ne a gare ka ko kuwa haka ne idan ko gaisuwa irin da ba da kaji abin da wai assalamu alaikum to kaga daga nan dai ka san dai abin da muka faɗa ga sai sai ce a basu so sai musu ina ku samu wannan gaisuwa suka ce wanda jashi ran kai dade wannan ita ce gaisuwar da addininmu ya zo mana da ita kuma ita ce gaisuwar yan aljanna ita ce gaisuwar da yan aljanna za ku wata ita ce kuma ma'ana suka gaya masa matsayin gaisuwa wanda suna faɗa shi kuma yana ya san attaura ya san abin da suke faɗan gaskiya ne sai ya ce wajen sayyidina ali ibn abi talib ai zafar ibn abi talib ya tambaye shi a cikin ku akwai wanda zai iya karanta mini abin da mutumin nakun nan ya zo da shi jafaru ya ce akwai ai jafaru da abin dalib ya zo kira amana ya karantawa na jashi suratu maryam alayhi salam na jashi ya ji an ba da labarin ɗaukar cikin maryam da aihuwa annabi isa da labari yadda ya san shi a injila ana karatu a taura masu idan da jashi yana hawaye manya-manyan malaman da sarar ce tare da najashi suna zuba da hawaye ba eh wayannan masu nema a ba su fursunonin yaki kuma suka fara tunani ba bayan jafar bayar ya gama karatun alkur'ani sai ya ɗauki wata sanda a wajensa sai ce mutumin ku bai ƙara kamar wannan ma na kamar ya ɗauki tsinke na sakata a wuri ya ce mutumin naku bai ƙara kamar wannan daga abin da aka saukar wa isa almasihu ba dai abin da mutumin ku ya faɗa haka aka saukar a isa ibn maryama haka labarin maryam yake ba nazara ya sallame su suka suka dawo suka taho sahabbai suka ci gaba da daɗin zama a can har aka samu tsawon lokaci shi najashi ya musulunta aka samu har ɗaya daga cikin manya-manyan jagorori mijin umu habiba ya rasu manajja maza Allah ya aiko da anan ya aika wa najashi ya nema masa ita domin mata shugaba ne babu wanda zai iya in an bata za ta zo in ta zo makka za ta zo wajen za ta koma wajen kafirai a cikin wayanda suka suka tafi kuma sahabbai guda hamsin din nan saba'in da karan nan babu wanda zai yi aurenta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi na jashi ya nema masa aurenta aka aura manzo Allah ita da dinare 400 na jashi ya biya sadaki ya hado ta da jafan da kaya da komai aka kawo ta gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan najashi yana habasha yana can Allah ya masa rasuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya dauko najashi ya ajiye shi a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam annabi ya sallace shi a Madina. To a kansa ne Allah ta baraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya. To ana cin wannan hali To bayan gama wannan, to saura ne, saura wayan baƙi guda biyu sun tabi. to shi dai abu ibn al-asi ya saba da sahabbai ne ba ka musulunci ne ya saba da kwayoyi ilimi sai ga to shi dai ya kamata dai a ce duk wannan da bara saka bai yi komai ba sai zuciyarsa da kullata ya kamata ya yi sababi a shi wannan abokin tafiya ta sai shirya masa abin da za a kashe shi eh sai ya gaya masa cewa ka ga mutum garin nan in muna so mu samu nasara a wajen sarki ya haɗa mu da mutanen nan to kaga yana su matan habasha ba su kai larabawa kyau ba saboda ka kyawawan mutane samari kyawawa suna burge su kaga kai Allah ya maka abin da ya kamata ka yi ka yi kokari muna a yan kwanakin nan ka dinga zuwa gidan matar sarki kana sabawa da ita kuna hira kana gaya mata abubuwan da kake so a yi da haka idan ka karkatar da zuciyar da kalli tana son ka da za ta samu lokacin da za ta zauna da shi na jashi ta gaya masa damuwar mu shi kuma ya samu da yake nufi sai ya samu lokaci ya zo ya ga- ya ya- ya- ya gaisa da ya gaisa da da- da jashi ya ce masa "To, Allah ya da gaishe shi ya ce masa "To, ni dai kada a tume da wani abu abokin da nawa yana da matsala don ba sa aka yi ba yana zuwa wajen masu sarki ka ji ba ha ya nemi ya nemi wani jashi ya shigo gida sai samu wannan bako nasa ya fito ya zo ya yi kira da kaga shi ba aikin da aka sa shi yake yi na karkatar da zuciyar matan sarki ta yi kokari ta karkatar da najashi a samu biyan bukata amma yadda sahabban nan kan aikin da aka aiko shi ne tsakaninsa da Allah shi kuma ya zo ya haɗa shi da ta aiko da ya zo ya same shi kuma dole wani yana fita a gidan sarki aiko sarki ya kama shi aka rike shi aka masa ɗan karen duka sai aka zo aka yi wata dabara aka saka masa wato wani ziga zigi a cikin kafan zakarin sa aka dinga kura iska sai da aka cika shi da iska da aka shi fa ya cika da iska dam ta wannan kafan sai da iska ta shiga ya ana kura wa Allah ya shiga da aka je aka jefa shi aka aka jefa shi a ruwa me zai yi? ya mutu shi kuma abin da asu saboda kada ya maka bai aikin komi ba sai je da ya je bai kada ba zai gwada musu wani abubuwan da ya faru da shi da sahabai ba sai ce to wallahi mun an aike mu da wane amma ga abin da ya faru mun je mun fara tsara aiki shi kenan sai wani abu ya fito to kaga ni dole ne da su na ko da ba an gane ni ya gwada musu ba samu damar maganin da jashi akan wannan bukata ba abokin tafiyarsu ya yi musu fatan ya je yana hira da matar sarki har sarki ya kama shi sarki ya ya sa aka yi masa irin wannan ziga zigi iska mai abin da aka jefa shi a ruwa to shi to wani abu ya faru kuma ka tsaya kana wani abu ga nan jawo jiki nan dama ba shi kenan ya haɗa ka wancan ya yi haka kuma shi wannan ɗin da ya yi Allah ya ƙara masa yadda shi ne dalilin wato kiziranin musulmi wajen yaƙin sannan ma'awiya da sai da ali shi da abin gudun asirin da Allah gara masa na kuma daga cikin manya-manyan sahabbai wanda suka fi kowa ruwayan hadisi in ba na abu huraira da wayan suka da cikin sahabbai ba na wai za su
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين
وإذا سمعوا ما أنزل ما أنزل إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول abin da aka saukar ya zuwa manzo na alkur'ani tara a ayyuhu sai ka ga idanunan su su mutanen wannan nasara kenan za ka ga idza sami'u idan sun ji ma unzila ila rasul abin da aka saukar ya zuwa manzo na alkur'ani tara a ayyuhu tara za ka ga ayyunahu idan dunansu ta fi min dami tana kwarara min dami daga hawaye mimma arafu min alhaqi daga abin da suka sani na gaskiya ya ƙulu da suka suna cewa rabbana ya ubangiji amanna mun yi imani mun gaskata annabinka da littafinka faktubna ma shahidin ka rubuta mu tare da masu shaida na وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين wa ma lana min ke gare mu la nu'minu billahi ba za mu yi imani da Allah ba wa ma ja'ana min al-haqqi da abin da yazo mana na gaskiya wa na da kuma muna tsammani an yi dikina na rabbuna ubangiji mu zai shigar da mu a aljanna ma salihina tare da salihan bayi Allah ya shigar da mu na'am فأثابهم الله بما قالوا جنات جنات تجري من تحتها ذلك جزاء المحسنين وأصابهم الله سأل تبارك وتعالى يساك مثل جنات الجنتين تدري من تحتها الأنهار بما قالوا saboda abinda suka faɗa na cewa amanna din nan aljannatai min ta ta yanar har Allah saka musu aljannatai wanda koramu take gudana a ƙarƙashinta kalidi da fiya suna masu dawwama a ciki wa zalika jazaul muslimin wancaninka sakayya da aljanna wanda ƙorami suke gudana ƙarƙashin ta shi ne sakayyar masu kyautatawa da imani al'insanu an ta'abudu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak na'am
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا والسكافر سوى الله تبارك وتعالى وكذبوا بآياتنا سكا كليتا دا آيوين أولئك وانتانين أصحاب الجحيم سوني متاني ما أبوتا وتجهيم سنا شكا وتنا يا أيها الذين آمنوا لا تهرموا طيبات لا تهرموا طيبات ما أهل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا تنكا بعد كشاء وكذبوا يدعو لك أصحاب الجحيم Allah ya kara wa shugaba yarda da cewa man amana billahi da kalal jannata wanda ya yi imani da Allah zai shiga aljanna wa man kafara billahi wanda ya kafir cewa Allah kuma da kalan nara zai shiga wuta yaqulu rasul sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum yadkhulu aljannata illa man aba sahabai suka ce ma manya baya rasulullah ya ce man amana bi wa saddaqani wa qala la ilaha illallah muhammadu rasulullah da kala jannata wa man aba da kan wa man wa man aba faqad ata faqad aba bi kulli jannati yana cewa dukkan ku za ku shiga aljanna sai wanda baya so suka ce ya rasulallah ya yi mutum zan shiga aljanna ce wanda ya yi imani da ni ya gaskata abin da na zo da shi imani da manzon Allah da gaskata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah da kan aljanna zai shiga aljanna wa man aba wanda yake faɗan la ilaha yake imani da Allah yake imani da manzon Allah to faqad aba dukul aljanna ya shiga aljanna ma'ana imani da Allah wanda ya ga manzon Allah a matsayin manzon Allah to ya kaga wannan ganin sa matsayin manzon Allah ne zai jawo shi ya imani da Allah da kuma manzon Allah amma matukar yana ganin manzon Allah dan Makka ne kawai dan uwansu Barayan Abu Talib ai ba zai ba zai ga ba manzo ya gani ba so da haka yanzu ya imani ba ta so ba shehu Allah kara masa dace rakiba malakum malakum wani sarki yayi hawa yana tafiya yana ran gadi sai ya je garin da abu ya zai dalbastami ya rayu a cikinta da ya je garin sai ya tambaya nan ne garin su wali'in nan da ake ce masa abu ya zai dalbastami eh to ya ji abu ya zai dalbastami ya faɗi wata magana ya ce wanda ya gan shi zai shiga aljanna wani ruwa wanda ya ji sunansa zai shiga aljanna shi sarkin ya ji haka da sarakuna ba sa ƙaryata abu koya yake wato ko da ta fuskan jarabawa za su yarda saboda duk inda ake wawa abu za su ɗauke shi so da aka sai ce ina za a samu yanzu a garin nan wanda yake da ya ki zamanin abu ya zai da tsamin ko a nan gari aka ce ai za a samu akwai wani tsoho yana da yana da yana da kusan shekara tamanin da wani abu ya ce a nemo shi aka nemo sai ya ce masa mu je kamar abu da zai basdami aka ta ka tsaya a gaban kawar abu da bai zai zai basdami aka ce mala a yi ziyara a yi mana addu'a aka yi ziyara aka yi addu'a ya ce masa don cikin ko ka rike wata magana da abu ya zai basdami ya faɗa ya ce eh lallai kuwa shehu ya ce duk wanda ya gan shi ko ya ci sunansa zai shiga aljanna to wannan abu ya yi wa daɗi a sarki sai ya soya ya tarnabi dattijan sai kawo wata shi ba ce wato amma ko ai akwai mutanen makka abu jahal dan makka ne ya ga annabi muhammad kuma ya shiga wuta me ya faru abu yazid al-basami da annabi da muhammadu annabi muhammadu wanne ne ya abla ga wani ya ga annabi ya shiga wuta ga wani ya ce wanda ya ganshi ko ya ji sunansa zai shiga aljanna sai da cire ce masa ranka dade ranka dade abu jahal bai ga manzon Allah ba ya ga marayan gidan abu dalib ne da ya gan shi da gidan da abubakar ya gan shi da ya shiga aljanna da abubakar ya gan shi da idan muhammadu rasulullah shi kuma wannan abu jahal kuwa ya gan shi da idanun muhammadu marayan nan na gidan abu dalib sau da aka ganin ne aka samu bambanci ina mada amalu bin ya to ina wani kuri guda mana sai shi sarki ya yi murmushi ya ce don tijo ka yi gaskiya abu ya tijo fasami ya yi gaskiya ya yi kyauta mai yawa a dattijo ya ce ya mana addu'a yana cikin kada sakamar abu ya tijo fasami ya roƙa aka yi sau da aka Allah ta baraka wa ta'ala ya rufe mana idanu ya rufe idanunmu gabanin ganin mutuntakar waliyan Allah ta baraka wa ta'ala ya nuna mana wilayar suna ya da zina amuru ya yi wannan zina amuru wannan aya ta sauka ne a lokacin da waɗansu daga cin sabon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka zo gidan manzan Allah suka tabbai sashin iyalansa ya labari ibadin manzan Allah aka ba su labari suka ce to wannan annabin Allah ne wato sai suka fi kamar abin ya yi kaɗan sau da aka shi tun da annabi ne ko ya yi kaɗan ba yi amma mu abin ba haka yi sai mun daji sai suka tafi gidan wata mata daga cikin mata sahabbai suka yi mitin suka ce kuma kan ta gaya wa kowa mitin da suka shi ne wa'yansu suka ce za su ci gaba da kwana suna sallah ba za su ƙara yin barci da daddare ba har abada wasu ka ce su kuma ba za su ƙara cin abinci da rana ba har abada za su yi azumi har abada wasu wasu ka ce to su kuma ba za su ƙara kusantar mata ba har abada sai dai daddare sallah da rana azumi suka gaya mata kanta gaya kowa suna fita sai manzo Allah ya zo gidan sai ce mata da wane da wane da wane sun zo sun zo ko sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza to bata isa ta ce sun fada ba bata isa ta ce basu fada ba in ta ce sun fada ta wani alkawari ita kuma in ta ce basu fada ba ba za a da tambaye ta sai ta yi masa ya rasu in sun fada in sun fada maka sun fada sun fada kawai shi ne mai jama'a ta fita saboda kaga su sahabbai da zarar mutum ya ga manzan Allah sai wato imani da wayewa da fatahi na duniya da laya sai zama an samu mutum wayayye mai fasaha ba annabi ba ne amma dai sunansa sahabin annabi ya fi wani ta ba da amsa shi kenan manzan Allah sai dawo masallaci ya same su ya kira su ya tambaye su su goma wato taron na sama da cikin gidan ibn mazun ba sun gama maza na su sama ita da sace musu kun ce ku ne kuke cewa za ku fita ku zama wato ku zama fadodi za ku fada kenan za ku dan da ke kawunan ku bai zama ba ku kusantar mata ko ba za ku ci abu mai daɗi ba za ku ji azumin sai ya rasu mu ne muka faɗa sai ce to ya usmanu وإن ربانية أمتي الجهاد لا ربانية في الإسلام tuni rubaniyanci al'ummata shi ne jihadi a yi dage kowa ya iya ƙoƙarinsa wajen tabbatar da addini da duk abin da zai iya da kansa da dukiyarsa da ransa wannan shi ne rubaniyanci na wanda al'umma ya ce sannan kuma dandagar al'ummata in mutum ce zai dandaka kansa baya ba zai kusanci mata wajen ya ci ibada to dandakar al'umma ta azumi mutum ya dinga zai iya yin azumi saboda haka wannan shi ne da daga al'ummata sai usmanu ya ce sun ƙuri mazmai su ya suna ni dai na ni yanzu san wata ta gaba ɗaya wallahi wannan kuma in ban san in ban san da ma na san ba zan sake kusantar da bara ba sai annabi ya gaya masa haba ya ya hakuri mana ya ce ya usmanu ai ya kamata ma in kana da iko ya zama kana da mata biyu ko kana da mata uku ko kana da mata hudu ba ta gidan ma kai ka nesance ta ba ya shaidan baka sani ba fa innaka kullama raqata wahidatan duk lokacin da ka sadu da matarka walam yukutab laka walam yaktub Allah laka waladan idan Allah bai rubuta maka ɗa ba ma duk saduwan da kai da matarka za a arzuta ka da wasifan fil jannati wato za a arzuta ka da hadimi a aljanna jikara ko duk sanda wato duk sanda ka samu ke sa da matarsa ko ba ta haifi da a duniya ba wannan saduwar zai sa a ba shi hadimi a aljanna ba na ɗaɗan aljanna to to idan ma har ta hanyar matar da za ka dinga samun ɗaɗan aljanna to da zamanin a same kana musguna mata kana tara mata fuska kana dan kwashe kudin ta kana tsiya ta da kaga ta dan tara kai bashi ka tai saboda ka tai gaba ko haka ne iri iri hancinin iri ya bada il aiko ya kamata a ce matar da kullum haka kawai in ka da ta ko da zuwa duniya wanda zai maka kurkuwa ba za ka samu wanda zai maka hidima a aljanna ai ya kamata ko mutum ya girmama da kuma lamari ko kuma kyautata rayuwarsa da iyalinsa sannan wa in kutuba kataba Allahu laka waladan idan an rubuta maka ɗa kuma ya mutu wato bai tsawon kwana ba zai zama maka ajiya kuma mai ceto ranar alkiyama idan ya riga ya mutu gabaninka zai zama maka haske ranar alkiyama idan kuma ya rayu a bayan ƙasa ka samu magaji mai kula kai maka addu'a to saboda haka sai ceto shi na ji zan yi aure ya rasu na zan yi wa saboda ka faɗi falla ga abin da ake bukata ashe za mu gane ashe ka ga aure ma ya kamata ya zama dan neman wato dan neman kusanci ne da Allah har saduwa da iyali yana ya zama dan neman kusanci da Allah ba dan biyan bukata kawai ba ce to za ji rasulullahi nama ba na riga na rantsa ba zan ci nama ba nama ka ba zan ci ba dan dai zan ci nama na in ci a aljanna sai sai masa haba ma hala ya abdullahi subhanahu ai ni ina cin nama
ولكن يواقبكم بما أخذتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تأسيرهم رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم
لا يواخذكم الله شنو لا يواخذكم الله الله تبارك وتعالى بايا كما باللغو da ya shashafi aimanikum a cikin rantsuwanku kamar irin wato irin rantsuwar magana din nan a wani ya shekaru da ce wallahi jiya da zo kaga kaga ba da me rantsi ba ko wallahi jiya da zo kaga wannan yashashe rantsuwa ne wallahi zan je waje ka wallahi na na za ka je ne wallahi zan je waje ka zani ko wallahi zan tafi gona ne wannan Allah ba zai fiye ku da wannan rantsuwa ba walakin yuwa kusukum yana rikan ku ne bima aqattumul aymana da abin da ku kulle na rantsuwa a zuciyarsu kun yi rantse akan kyakkyawan wato niyyar rantsuwa idan mutum ya yi rantsuwa kuma ya aikata to fa kafaratu kafaran wannan rantsuwa in yayi kan id'amu asharati id'amu asharati masakina ciyar da miskini guda goma min ausadi ma tudimuna alaikum kuma daga matsakaicin abinda kuke ciyar da iyalanku wato na abinci ba koma baya ba ba na kuma na sama can ba aw kiswatu ko tufatar da miskini guda goma aw tahriru raqabatin ko yanta wuyaye mumina amma lam yajid wanda bai samu abin da zai kafara ba to fasiyamu salatati ayyamin zai azumin kwana uku zalika kafaratu aymanikum a idza halabtu wannan shine kafaran rantsuwan ku idan kun ji kun rantsi wa bazu aymanakum ku kiyaye rantsuwoyinku Allah ya umarce mu da kiyaye rantsuwa kada ku warware rantsuwa sannan kuma Allah ya kiyaye ya hana rantsuwa ta kiriya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-yaminul gamusu tazarru diyara balaqiya mai rantsuwa algamusu mai nizar da mutum a cikin sako tana barin gidaje fako wato duk mai yawan rantsuwa akan ƙarya to zai mutu ba magaji gidansa zai mutu ta zama yara ba wa laƙiya zai yi fama da talauci da yankewan baya Allah kiyaye ya yi alaji na amuru kazalika haka da yi wa yi dullahu na kuma ayati Allah ke bayyana muku ayoyinsa da Allah kun tashkuru hakika za ku gode wa Allah tabaraka wa ta'ala nan يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
wannan aya ta sauka bayan ayoyi na farko Allah tabaraka wa ta'ala yana ya ya bi matakai akan maganar haramta giya da farko yake faɗa ya yas'alunaka anil kamri wal maisir qul fihi ma ismun kabiru wa manafi'u lin-nas da farko da aka ya ya ya ya aka yabeta wa min samaratin nakili tattakhizuna sukaran aha kuna rikan abu mai samaye da kuma arziki mai kyau kaga yabo sannan aka zo yana lafi na amanu ya yi tsarin da tsarin kamar wani mai sirri aka zo aka ce saɓon caca da shan giya wato akwai amfani a mutane amma dai saɓon ya fi amfanin yawa ko domin yanzu idan an zo aka zo aka sha aka sayar da giya aka sha giya duk yan giya masu da bakin ciki za a sha a farko a sha ana ta farci amma kuma ba ba za a bar gidan jiya ba sai an farfasa kayi ko wani sai ko an ji dambe kaga farin ciki da farko bakin ciki ya shigo haka caca za a zo da farko ana ta yi kai kayo bashi ma kila kana so ka shinge ko ka zo ka zo da yan kudinka an cinye ka kana dariya kai ana dariya ka zo ka saka rigarka aka cinye ka sa wayarka aka cinye ka sa wannan aka cinye a takan kai matsayin har mutum a cinye shi timbin idan an cinye ka gaba ɗaya har rigar wuyanka an cinye kudin an cinye waya an cinye agogo an cinye takalmi an cinye hula an cinye riga sauran mai daga baya ce sai dambe ko saboda haka wai shi kuma akwai min nabi ba sai sannan kuma Allah ya saukar a giya cewa la ta karbu salata wa antu sukara to lokacin da ake ta rage karfin giyan nan dai wasu sahabbai sun daina shan giya wasu sai da mun kuma ta addu'a ce Allahumma bayyana ya fi kamni bayanan shafiya ya Allah mu ka dibo je muke wato ka bayyana mana bayani mai warkarwa cikin giya Allah ya saukar da wannan aya gaba ɗaya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya kuma na kwa imani da Allah tabaraka wa ta'ala innamal kamru kadai dai giya wal maisuru da tata wal ansabu da gumaka wal azlamu da kyamare na ƙuri'a to gaba ɗayan su rijisun kazanta ne min amal shaidan daga ayyuka na shaidan buhu ku ne sance shi la'allakum tublihun hakika za ku samu babban rabo إنما يريد الشيطان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الأمر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله ويرفع عن الصلاة فهل أنتم منتهون إنما يريد الشيطان كذا إذا الشيطان يرى نفل أن يمنع بينكم العداوة إلى أوقات العداوة الديية والبغضاء لجابا في الكمر أسفي شأن كيا والميسر لجاتا الشيطان يرى نفل أوقات لجابا أذكركم دوم الآدم مشايا جيا sahadu akan nufin soyayya sai dai idan sun haɗu sun sha suka yi maye hankalinsu ya rabu da su sai zagi sai dambe sai yaƙe-yaƙe haka nan giya caca wasa ne wanda za a fara a wato da farko don neman dukiya wanda aka karɓi dukiyarsa aka karɓe shi wato wani yana wato wani yana ana cinye mutum ana wani yana jin daɗi ana cinye har ya zama gaba ɗaya har ya ba da kansa jingina idan bai ba da abin da zai bayar ba kuma daga ba abin sai ya koma fara da kiyayya to wannan dai abin da shaidan ya nufi da ku kenan an yi bai da kuma adawata wato ya jefa ya je ya aukar da wato adawata kiyayya walba wato adawata gaba walba gaba da kiyayya tsakanin ku fil kamul wal maisri wa yasuddukum ya tsare ku an sabili ay yasudduku an zikrillah ya tsare ku gaban ambatan Allah tabaraka wa ta'ala wa an salati ya kuma hana ku yin sallah ya tsare ku gaban sallah an kebanci sallah da ambato daga cikin zikri da cewa ita ba zikiri ne don girmama sha'aninci Allah da baraka ta'ala ya ce fahalantun muntahun shin za ku hannu gabarin shan giya daga wannan aya ta sauka an daga ce fahalantun muntahun sai na umar ya ku ya ci ya ari baki al'umma duka da nasa ya ce in ta haina mun hannu shikenan dama shi ke ta addu'a ba Allahumma yirna bil kamri bayanan shafiyan ba na'am وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين واطيعوا الله وبالله تبارك وتعالى والرسول ده منزو وهذا ku ji tsoron sako fa inna tawallaitu in kuma da baya fa alamun ku sani annama ala rasulina albalagu mubin albalagu isarwa bayyananne shine kadai akan manzon mu laysa ala allazina amanu ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات باب جناح laifi a kan wayanda suka yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala wa amil salihati suka yi ayyuka da gari fi ma laimu a cikin abin da suka ci na giya da caca kafin a haramta amma fa idan mattaqau idan sun ji tsoron Allah yanzu da aka haramta sun haramtun bari wa amanu suka yi imani wa amil salihati suka yi ayyuka na gari sun mattaqau sannan suka ƙara jin tsoron Allah wa amanu suka tabbata akan imani sun mattaqau suka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wa ahsanu suka kyautata wato imani suka kai muqawal isani wallahu yuhibbul musidin Allah tabaraka wa ta'ala yana son masu kyautatawa na يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله ليعلم الله من يخاف بالغيب فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب
wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ke gaya man laysa alal ladina amanu aha laysa alal ladina amanu bai zama ba laifi a wani su imani da Allah suka yi aiki na gari ba su da laifi bi ma dai mu a cikin abin da suka ci zamar ta au yace zamar ta au idan sun ji wato idan suka yi su wanda suka yi imani da Allah suka yi tsoron Allah wato ya raba abu a bisa matakan addini guda uku yace zamar da au wannan wa amanu wa amanu salihin wajen ibada sai ya kurkura ya fada cikin zuciya ya zama haske ne na imani wanda zai haifar wa mutum tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da kaskantar da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala da dan da tabbatar da wato sakayyar Allah a lahira akan kyakkyawan aiki da sakayyar mummuna wato imani da lahira da ranar ƙarshe mutuwa tambayar kabari hisabi ƙetare siraɗi bani littafi a dama ko a hagu ruwa alkausara aljanna idan gabobi sun koyi da ibada sai zuciya ta cika da imani to idan zuciya ta yi gaba Allah ce sun matta an asanu sannan suka ji tsoron Allah suka zama wato suka kyautata imani wato isani suka kai matsayin basu wato bautarsu da Allah ya kai matsayin da gabobinsu da su gabobin tuntunin sun saba da bin Allah ba za su iya sabawa ba gabobin tuntunin sun bar abin da Allah baya so ba za su iya aikatawa ba zuciya tuntuni ta karkata zuwa ga Allah ta tafi wajen Allah ta yi imani da ranar karshe kai har da wuce wannan wajen da daina ganin ma ita ce mai aikin da daina ganin ita ce ta bar mummunan aiki da daina ganin ita ce ta bar ce take aikata kyakkyawan aiki kowa ya zama yana gaban Allah da bauta Allah wato kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-insanu kyautatawa a imani shine ka bautawa Allah kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu idan baka ganshi ba to shi yana ganin ka wato musulmi addini karban dai baya yiwa sai a matsayi guda biyu matsayi na ya fi daya ko dai ka bautawa Allah kamar makamo a gaban sarki yana gaban sarki ya tabbata sarki yana ganinsa so da kaga idan makaho ya ciwo ado ya zo fada idan ya zo daga can ce ran kai dade ran kai dade idan fada suka ce gaishe ka wato sai dubu da fada ba zai yadda shi makaho ya kuma fada ya kuma yana bulle riga na wajen inda ji muryar na zai dinga bada haka da sarki ya yi magana ya ce sarkin makafi sai ya kuma ya turo da sarki ya haka kamar yana ganin sarki to saboda haka ka wato ko dai ka bauta wa Allah a kana a matsayin cewa ka tabbata kai ba ka ganin sarki amma sarki yana ganin ka kada idan ka san sarki yana ganin ka ko ba ka ganin sa irin zaman da za ka yi daban irin zalabin da za ka yi daban irin magana da za ka yi daban ko kuma ka je gaban Allah a matsayin mutumin da yake da ido karara yana ganin sarki sarki yana ganin sa kaga daga shiga fada zai sauri ga yana ganin sarki ya san inda zai zauna ya san irin ladabin da zai yi ya san irin gaisuwa da zai yi yana gaisuwa yana daga ido yana fara yana dan ganin ido sarki ba kadan kuma yana sunkuyawa kan sarki sai ya kura masa ido akwai ladabi a ciki akwai kuma dan girmama ana dan kallo haka ya dan yi magana ya dan kalle shi ya dan yi murmushi ya dan sunkuya shi ma to idan mutum ya tashi bautar Allah in bai fi shiga ɗayan biyun nan ba ko bautar Allah kamar a matsayin kana kai ba ka ganin Allah amma ka san Allah yana ganin ka ko kuma ka bauta Allah a matsayin babu kai babu bautar sai Allah Allah ne yake motsa ka iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ko ashe yake daga kafar taka shi yake yin ruku'u shi yake dagowa daga ruku'u shi yake sujjada shi yake karanta daga harshen kai tasbihi shi yake kabbara shi yake komai idan da zai rike wannan ikon nasa zaka yi ne na'am ashe ba aikin gaba da dole ka gane rabbukum wa rabbu amalikum Allah shi da ubangijinku kuma ubangijin ayyukanku alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayr al غير المغضوب عليه ولا الضالين يا ساكو تمام نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah wani kuma bayani a kan
wannan wata tambaya ne ta dabara ladani ne yake so yake tambayan a bashi wai wani ya rubuto ladan a masa ba- fa- la- am- a ba- a bashi falalan shara yin shara a masallaci ladan yin shara a masallaci da kuma falalarta to ko dai wannan ya rubuto ladan da ya rubuta maza Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata mata tana shara a masallaci kullum wannan mata tana shara a masallaci sabai suka ɗauke ta kamar ƙaramar mata ne sai ta mutu da ta mutu sahabbai sai suka yi mata sutura da daddare ba su yi magana a manzan Allah ba ba su jira gari ya waye mata sallah ba da gari ya waye aka ba shi labari sai ce ayya a da gari ya waye sai yana tambayar labarin matan sai ka ce masa ai ta rasu jiya me yasa ba ku kira ni ba na ganta a aljanna tana shara a masallaci ma'ana sharar masallaci yana wajabtar da aljanna ɗaya kenan wani hadisi yana cewa umamatul masjidi muhurul huri Sh- gusar da shara a masallaci ka tara ka je ka zubar sadakin matan aljanna ne duk sanda ka zo kar ka bar wa'insu mutane su dinga shara a masallaci a kawai a dinga zuwa ba a yi auni ba sai ga wani rabu yana shara a masallaci kuma haka ba ya ɗauki abin shara yana kaɗa can yana kaɗa can yana kaɗa can ila Allah dai yana shara kai dai kawai ya ce abin da ni ma na samu dan bubbuga ya samu yawwa ka ji na dai shara a masallaci
Sai mai tambaya ta gaba yana cewa assalamu alaikum da fatan malam zai sha ruwa lafiya Allah ya kara lafiya da yasa kwana. Ya ce malam tambaya ta shi ne ƙanina ne ya samu hatsari bayan ya yi mutum ɗaya ya mutu a cikin motarsa bayan ya yi hatsarin bai samu nutsuwa ba bai samu ya yi azumin da ake yi ba sai rashin lafiya ta kama shi har shi ma ya kai shi ga ajali bai yi azumin da ake na
kafara kan fara ba shi ne ya ce shin malam yan uwansa ne za su biya ƴaƴan da yake da su ba su kai babu na gidi a cikin ƴaƴan ba shi ne ya ce yan uwansa ne za su rama masa wannan azumin guda sittin ko kuma
to ni dai har yanzu bai zuwa karatu cewa za a biya wa mutum azumin kafara ba amma dai Allah tabaraka wa ta'ala in ya san da gaske yana da niyya in ya warke zai biya to Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne ya gafarta masa ko ba haka ba idan kuma ya'yansa sun sun sun ai akwai abin yi da yawa ko idan ba samu ba su su yanci mana ko sai su samu bawa su yanta shi in kuma sun yi masa azumin ma ba laifi na'am to alhamdulillah rabbil alamin Allah ya ba mu nasara ga ga ƙarshen ga lokacin shan ruwa ga ruwan sama duk lokacin ibada ne, i- i- ijabar addu'a ne so zaka ba haɗa kan fatiha ɗaya salatul fati uku Allah tabaraka wa ta'ala ya san bukatunmu wanda suka dame mu Allah ya biya mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق على سيدنا الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبلاله العظيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا وارزقنا وعافنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد يا نبي الرحمة إنا توجهنا وتوصلنا بك إلى الله تبارك وتعالى أن يفيض علينا من الأموال والأرزاق والخيرات والبركات وال وال والمعارف والنفحات ما لا علم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بشر على بشر على على قلب بشر قد بمحل الفضل والمن والجود والكرم يا الله يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تكلنا بجنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يكافئك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط عليك علينا أعداءنا بذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم أرنا سارك اللهم أرنا سارنا فيهم عاجلا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انزهم من نعمتك الى نقمتك ومن وصلك الى قدرك نزع اعجاز لك المنقير برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب الله يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمداد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال قل فإنك رجيم